اللهم اعوذ بك من شر نفسي وشر كل ذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya fi adabil hayat al-yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 67 na sha uku الدعام والشراب بمقدار من الضروري جدا والمهم بالنسبة للروح وسلامة البنية تحقيق التوازن في المأكل والمشرب وعدم الإفراط فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عن مقداد بن معدي كربة رضي الله عنه ما ملأ آدمي وعاء شرا من بدنه بحسب بحسب ابن آدم أكلات يجمنا صلبه فإن كان لا محالة فثلث لدعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وفي رواية إن المقوقس أرسل إلى أرسل مع الحدية طبيبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجي إلى أهلك نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع وقد تدرج الرسول صلى الله عليه وسلم هنا إلى موضوع مهم يتعلق بسلامة الإنسان وصحته وهو أن تناول قليل من الطعام يمنع الأمراض ويعيقها والحقيقة أن الأشخاص الذين لا يأكلون إلا وهم جائعون وإنما يأكلون لا يشبعون لا تمد إليهم يد الأمراض إلا قليلا وهو الأمر الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرنا من الزمان والذي يفهم فهما جيدا في وقتنا الحالي فكثرة الدعام تؤدي إلى تشجيل الأعداء الداخلية أكثر من اللازم وهو ما يتسبب في إنهاكها دائما إلى أن يتم إضعافها وتكثيرها وعندئذ تتداءل إلى أن تنعدم مناعة الجسد ضد الأمراض وعلى الفور يتأثر الجسد بالفيروسات والبكتيريا ومن ثم تبدأ رحلة الأمراض والمعاناة wannan yana da tsawo bari mu tsaya a nan mala ya ce abinci da abin sha gwargwado wato mutum zai ci abinci zai sha abin sha kada ya ce gashi yana da abinci da yawa ba zai ta ci ko kada ya ce gashi da abin sha ya yi ta sha a'a ya sha su ya ci gwargwazo ya ce yana daga cikin abin larura ta gaskiya da abu wanda yake mai muhimmanci dangane da abin da ya shafi ran mutum da kuma kukutar halitta da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa don ya samu lafiya mutum ya ringa auna abin da zai ci ya ringa auna abin da zai sha kada ya wuce gona da iri domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin miqdad dan ma'adi karab yake cewa dan adam bai taba cika wata jaka ba mafi sharri kaman cikin sa wato babu wani waje da dan adam zai cika mafi sharri kaman ya cika cikin sa yace ya ishi dan adam in lumumi in lumumi wanda zai tsaye da gadon bayansa wato kada ya zauna daidai yunwa sai shi amma idan haɗin adam yana so ya ci abinci sosai to ya raba cikinsa kashi uku kashi ɗaya ya zuba abinci kashi na biyu ya sa abin sha kashi na uku ya bar wa numfashi kuji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cin abinci a wata ruwaya ta muƙauƙis wata ruwaya cewa shi muƙauƙis wato sarki ne na bazinta me sunan garin ne da muƙauƙis bazinjan ne ko ne ga rum ga yana cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiƙa ba wani ya gaya mun gari na? yau bazanta eh da hausa wai nake nema to an dai gane shi ne sarkin gare shi ne mukaukis yawa to shi ne sai ya aika a nan sallallahu da kyauta ne sai ya hada da likita dokta ya zai dudduba su annabi ya dudduba sahabbai sallallahu alaihi wasallam da ya kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa likitan ka koma mu ba mu da bukatar likita saboda abin da ya faru da mu shine mu mutane ne waɗanda ba ma cin abinci sai mun ji yunwa sannan idan muka tashi cin abinci ba bayan mun ji yunwa ko ba ma koshi mala yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wani maudu'i mai muhimmanci a cikin rayuwa wanda yake da alaka da kubutar lafiyar dan adam shine mutum ya kula ya ringa cin abinci kaɗan wannan cin abinci kaɗan yana hana kamuwa da cututtuka yana hana kamuwa da cututtuka sa'annan yana dakushe cututtuka ya ce hakika al'amari shine duk mutanen da ba sa cin abinci sai lokacin da suka ji yunwa kuma lokacin da suka ji yunwa ma idan suka ci abinci ba sa ƙoshi to ba shakka sun yi wa sun yi wa ciwo cututtuka da yawa gwatsare a yan ji hausa ko? wato cututtuka da yawa suna kallon su suna son su kama su amma ba za su kama su ba ina nufin allah maɗaukakin sarki zai tsare su da cututtuka da dama saboda wannan tsari da mutum ya ɗauka a cikin rayuwa ya ce al'amari ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi yau shekara kusan na ƙarni goma sha hudu ta shekara dubu da ɗari hudu na zamanin da ya wuce abin kuma da za mu fahimta a wannan lokaci da muke ciki yanzu shine yawancin abinci yana sa yana sa injina ko a ce halitta da Allah maɗaukakin sarki ya a cikin mutum masu ayyuka ya zama suna ta aiki babu kankautawa a cikin mutum to wannan kuma yana sa su samu rauni halittun da Allah maɗaukakin sarki ya yi injina da Allah maɗaukakin sarki yawa ɗan adam sai su samu rauni idan suka samu raunin nan to shikenan sai su samu su kasa yin wasu ayyuka da Allah maɗaukakin sarki ya sa suke yi da haka sai jiki ma ya samu dama na kamuwa da su virus da su bacteria daga nan kuma rashin lafiya iri-iri sun samu hanya na shiga jikin dan adam an na ga likitoci ma haka suke faɗi ko? dakta na karen nasiyan nasiyan gaskiya ne haka ne abincinka ya zama maganinka maganinka ya zama a karka bari magani ya zama abincinka abinci ya zama shine magani kafin za ka ringa ci kaɗan kaɗan idan ka ƙi yadda to za a yi juyi zai zama a magani ya zama abincinka kuma sai abinci ya zama magani tun da za a hana ka cin abubuwa sai ya zama abinci kaɗan kake ci magani da yawa Allah kiyaye na'am ƙwarai da gaske sosai suna da abin na islam sosai kuma suna bibiyarsa da haka mu ma yanzu in muka gwada in kun lura da azumi mun fi lafiya sana masu ƙoƙarin azumi irin litinin da alhamis nan masu yi fa na za ka ga sun fi lafiya suna samun saboda injinan suna samun hutu amma mu da muke ta cin abinci kullum kullum na sai gyara Allah na eh ya kai eh mm Allah ya ba mu lafiya bari mu tsaya nan saboda na ga yana da yawa ya sa su kamar ya matarsa su gara ma yara in ƙanana ne shi ma kan shi akwai hatsari bari a ta iyali mutum ya ɗau matar shi danna a cikin wasau an yi an yi a mutumin na ya yi tunani kuwa na na nufin kuna ga ya daidai kuwa ko a hankali ai bai daidai ba ai kuskure ne saboda akwai matsala ita har yara da ake sawa mutum awa mutum aihuwa za ka ga wasu har malamai suna yi amma wanda aka sani shi amar nasiha kuskure ne kawai ka haifi jariri wai a ɗauke shi a cikin facebook a sashi wai wallah ya ba aure sani da aihuwa a yi masa addu'a don wani ya ce allah ya tsine marfa a ba za ka rasa ba ai mutanen duniya iri iri ne wani haushin kai ke ji na wani da ka gani shi ba duk ba sifar duniya haka yake fata ka same ka su shi yasa musulunci sai ya mana tsari yawa ba kawai kawai kuma kai ta sawa wannan abu na sha'awa na midiya komai kai a sani wannan kuskure ne kuma yana taba har addinin har ibadanmu har bautanmu ga Allah ya kai ga nan gaba har sallah ma mutum yana yi ina ga zai dauki kanshi ya ce ga shi ya yi azhar na ya ta yau ganin na da wafi ganin nan na yi sa'ayi ganin na shan zanzam ayyuka ne wanda tsakaninka da mahalicci kai na ruwan wani a ciki ka yi ba ka yi ba ka yi fatan Allah ya karba to duk irin wannan aikin ne sai kana yi Allah ya ce baya so kuma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh Allah ya ce duk aikin da yake nashi ne in hada shi da wani shi baya so shi na furo wanda aka hada ni da shi ya je ba da lada kaga mutum da yawa suna hasarar aikin hajjin su suna hasarar aikin umurar su da irin waɗannan abubuwa da haka mutum kawai ya dage ya haƙuri ba dole ne sai ka fito a duniya ba eh wasu ma ba su sani ba wadda ta ga waya ta ga oga eh gaskiya ne wala idan sharri shaɗan ne wasu matan ne gaskiya suke sa mazan su sani ba to amma ka ga mata ce ma ta sa ai abin da sauki wajen hankali hankali na a ce wai namijin ne zai ɗau matan shi na da kan shi ya sa amma akwai wani irin abin nan kuma bari ma wannan wani lokaci da ake ciki a cikin wannan wayar ba ku bari giman da ake yi ba ne wani ya ga wata mata ya ce a rantse da Allah sai ya aure ta ce mata aure shi ya ce ko matar uban waye kuma sai da ya sa ta fito a gidan muji ya duk da aika mata kuɗi to ba miji ne da ya sa ta ya zama mutum ba na nufin don me za ka kai mata ka na? bai ba kyau musulunci ma bai yi wannan bai yi wannan umarnin irin wannan za ka ga fitina ce ta shaidan ba wai ma wata ila dan matan ba a'a dan dai kawai bala'i ya haɗu a cikin al'umma kawai shine a ce ko yayi wani abu wanda ya isa dan an ce wai abokan sai ke wa alfahari cewa shi kuma ta waye sai ya fitar da ita kuma sai da cika musu alkawari kuma an ce a waya ne kawai da ganta eh ta ma jumma aka ba shi damar misali kaga mutum ne idan wani tun da har an kai zamanin da ake wannan shaidanci don me mutum zai yawa shi ne alamun musifa ce ko da suka kero ta ma daman musifa ai lokacin da da intanet ta shigo shaidan a yi ƙara jan fulo ya yi da barguwa ai ya gama da ya gama da mutane da yawa Allah ya saba masu ai shaidan ya gama da mu shi dama abin da yake fa Allah ya gaya mana me yake so shi wuta ne yake so sai mun shiga to kuma duk abin da ake cikin social media aiki yan wuta ne kaɗan ne aikin mutanen kirki na yawa um, kaɗan ne akwai aikin mutanen kirki akwai jin ƙur'ani akwai jin wa'azi ina nufin amma su ne yan kaɗan in ka duba kuma kullum shaidancin ciki ƙara haɓaka yake ba ba yake ba in an yi wannan shaidancin sai zama ƙauyenci sai a ƙaro sabo sai a ƙaro sabo da ba za ka bude social media ka ga mata tsirara ba da na nuhu hankali ne hankali hankali hankali da ba za ka buɗe ka ga ana jina ba eh amma a hankali a hankali yanzu sai a yi mutane suna zina suna ɗauka a gansu eh haka haka abubuwa Allah ya tsare mu mm. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت على به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين